نعم ورابع الأقسام ممكن في حكمين فقد وجودا وفي وليس عندنا على النبيين وكات عين متنافيين آلاؤها وعقلها وجودا آدما غنيا أو نكيدا aƙida
نعم aƙida نعم فكيدا
وداوه إن غنيا يلزم فآزها إذا عليه يرمو جواز أخذ إن فكيرا يعلم سقودها عنه لذاك ذاك يلزم وأخذه الزكاة إجماع ما انتفت فاتما فهاتمها عليه ينتفي ببت
وخامس الأقسام من تنازع
بين في الوجود
قد يوافي نعم ورابع الأقسام na hudu dama mun gaya maka rabe-rabe guda shida za mu yi magana a kai wannan hudu daga ciki rabe-raben nan shine mintana ba hukumaini daga inda hukunce-hukunce suke korar juna fakadan a wajen samu a rasuwa wa wujudan da kuma rasuwa da kuma samuwa ko shine wafi da ya zo fakadan halin kasancewa hukunce-hukuncen guda biyu a wajen rasuwa ne ko نعم kuma a wajen samuwa ne وليس عندنا على المجاني زكاة العين kowa ba ko?
Na'am.
Walaisa inda na alal midiyani zakatu aini. Zakan nan ta kuɗi laisa inda na bata zama a wajen mu ba alal midiyani a bisa wanda ake bin sa bashi. Domin me mutana biye ne an samu abubuwa masu korar juna guda biyu. Hukunci sun wannan ya kori wannan. Menene menene koruwar juna?
أعلاها Idawa نعم bayar da ita wa وأخذها azuha da kuma rikita. Mutumin ne aka ce wannan mutumin ana bin sa bashi. To Idan an ce zai bada zakka to an samu abubuwa ne kamar masu korar juna guda biyu. shi an ce zai bada zaka kuma shi ma zai karba ke an gane نعم wujudan a wajen samuwa wa adaman da wajen rashi
ganiyan mawadaci au faƙida ko yana talaka abubuwan nan guda biyu ne za a samu idan an ce misali mutum da ake bin sa bashi ana bin sa bashi kuma zai iya karban zaka to an ce kenan zai bada zaka kuma shi ma zai je ya karbo domin yanzu misali idan ta kama yanzu mutumin nan sai aka ce dinara ashirin ake bin sa bashi yana yana dinara ashirin wanda ya isa ya bada zakka sai kuma aka ce yanzu ana bin sa dinare ashirin din nan to kaga abin da ake nufi a nan wajen idan ka tafi a bisa cewa a mutumin nan zai bada zakka bashi ba zai hana shi ba to kaga zai bada zakka kenan tunda kuma ya rasa an tafi malamai sun yadda a bisa cewa duk mutumin da ya rasa nisabi ya is- zai iya zuwa jiya karɓi zakka to kaga ashe kenan daga ya bara zakan nan shi ma zai iya tafiya jiya karɓi zakka kenan domin ko wani abu ya fitar daga cikin wannan uh, guda ashirin nan zai ai bada bada rubun dinari ko yana fitar da rubun dinari ai ya zama ba shi da nisabi a hannunsa shi ma gobe ana fitar da zakka sai je karɓa ya bulayi to ai an zama abu guda biyu kenan ya zama yana bada zakka kuma yana karɓan zakka kenan to a kuma ba haka ake so ba so ake dama dai abin nan kamar yadda aka faɗa shi ɗin zakan nan saboda masu kuɗi ya zama da cewa talakawa suna bayarwa domin ya- ya kashe abin da yake tsakanin su na daga kada gaba da wani abubuwa su zama shigowa ya zama shi yana karɓa kuma shi yana bayarwa to shi menene shi kenan talaka ne shi ko mawadaci ai abubuwa guda biyu suna korar juna kenan to yi sa dalilin da ake na aka ce kenan ba zai ba da zakka ba domin a wajen samuwa da wajen rasuwa ko yau yana mawadaci gobe yana talaka na'am domin idan wuzi bayarwarsa wannan na'am in gani ya yarda in ya ya lazum ya mada ya a, in ya lazum ya lazumta in gani ya gidan shi mura ce idan wuzi ya bada zakka ya lazum ya lazuma me in gani ya gidan shi mura ce ai dama dalilin da aka sa kenan ko na'am in dai yana mura shi ne shi dole ya bada zakka akhadhu haizan to a shi rukunta yayin nan alayhi alayhi shi haramun ne a wajensa duk mutumin da ya bada zakka to haramun ne ya karbe ta to kuma yanzu ya- an ce kuma daga ya bada zakkan nan shari'a kowa ya yarda cewa duk mutumin da bai da lissafin nan zai iya zuwa je ya karbi zakka ashe kenan idan ya bada zakkan nan kuma zai iya tafiya zuwa je ya karbi.
na'am kaga ai abin an samu lankile ne guda biyu ko na'am na'am jawazu akhadhu in faqiran yulam halaccin ruko na'am in fakiran idan shi talaka ne shi ulama ai an sani ko ku na'am ya halatta cewa yanzu idan shi talaka ne shi kowa ya san ya halatta ya je ya karbi zakka to ashe su kudu hana wanda za ka yi da zama ashe ku in dai zai karɓi zakka to sarai da kwata lazim ta shi da zaka kwata nan ka ba dama kuma yanzu a ce shi ya bada zakka kenan to aga abubuwa guda biyu sun zama da kile sai idan ka ce ya bada zakka to mora shi ne shi ba dama ya je ya karba idan kuma ka ce ba zai ba da zakka ba to lalle ta zai je ya karba to da za a zo a ce an haɗu guda biyu kuma zai ba da zakka kuma zai karba dole dai an samu ɗaya
na'am na'am wa akhadhu zakatu rukun sa zakka ya ijma'an tabbata ya tabbata ga- ga- ga jima'in malamai kowa ya da abin cewa lalle zai je ya karɓo zakka na'am hatuma alayhi hatun wa alayhi yanta ashe wajabcin zaka alayhi gare shi ya tafi yadda bi ya kori bi battin yanke ya kori ba dama ya bada zaka kuwa na'am to shi za a nan wajen kaga ba zaba ka ka samu hukunci guda biyu kenan wanda suke yana koran juna ko wanne koran juna suke wannan yana koran wannan wannan yana koran wannan a wajen rantsuwa da wajen samuwa kuma in an ce lalle lalle mutumin nan zai bada zaka to mu da shi ne shi to ku ba dama ya je ya karbi zaka in ku an ce mutumin nan zai je ya karbi zaka to lalle ba dama ya bada zaka kuma ba zai yi a tar- taru guda biyu ba. to yi za muka ce wannan mutumin idan dai ana bin sa bashi to ba zaka kawai
na'am wa khamisul alsami na biyar ɗin rabe-rabe na'am min tanafi ne hukumai ne ne shi ne daga koruwan nan na hukunci guda biyu na'am filu juji juwa biyu da ya zo fil wujudi fakat amma a cikin samuwa kawai wannan hukuncin da muka faɗa ga mun faɗa ne wujudan wa adama fakadan wa wujudan muka faɗa na'am shi ko wannan a wajen wujudin ne kawai aka samu sai ya koru juna amma a wajen wujudi ne a wajen samuwa ne banda wajen adama na'am fa zahirun li shafi'i me faɗa hirin ne ko
na'am fa zahirun da shafi ilmaniyu na'am a wajen imamu shafi'i shi a wajen sa mani ɗahiri ne dan akwai mani a tibabin kai ka je kai sallah shi babu komai a wajen sa da annahu sallabihin ne domin yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah akwai hadisi da suka zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin sallah da shatin mani a jikin tuwafinsa shi ma Sai zai fita.
Aisha ta busasshen abin nan mani Aisha tana kwasfare masa da farcinta kuma ya fita haka ya je ya sallah to kaga idan wannan an ce mani na jaza ne yara annabi sallallahu alaihi wasallama ya sallah a ciki kaga shi abin da zai kawo hukunci kenan shi ma hakat a cikin Aisha ɗayan da ana na Aisha ta haka to karkana me ya sulutu min sauri min sauri ya kasance yana cire shi wato yana kwasfare shi da farcin sa mai saubi daga tuwa masu in in bana bana idan ya bayyana yana kwasfare shi da ilke zihirin da zarba ta aure wato kamar wani abu ne ta- ta- ta wannan ya sa kamar wata jiji wani abu ne ya sa ta- ta dabino ya ya sa ya kankare ya kankare shi Jimmy?
zarba irin ta tsaure Na'am.
ya sa ya yi ya Na'am.
ji yi sanyi kuma ya je ya sallah da shi in ya haka Na'am. Waza wannan kuwa yunafi ai ya kore na jasan lil- ya kore na jisa lukulli in aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zalla da shi a ya kore cewa ba na jisa bane
Na'am. Wa sadisu domin da zalla da na jisa ne a kaga ba za a yi sallah da shi ba kenan ko to shi ya kore waɗannan abubuwan kenan kaga samuwar sa ya samar da cewa lalle lalle idan abin nan abin nan ake najisa ne shi to kuma za a ba dama a yi sallah da shi domin bai halatta a yi sallah da najisa ba wa sadisu al-aqsami.
na shida Na'am.
Na rabe-raben nan.
Minta na bi.
daga koruwan nan na hukumai da hukunce hukunce Na'am. Filfo.
biwabi yana zuwa filfin kudana a cikin rashin yafa karkadai wancan abin da muka yi magana zancen samuwa ne samuwar abu ne yake sa amma wannan kuma ya kuma rasuwarsa ne
Na'am. Filfo. Na'am. Fa- Faza.
ɗahirin mu ya ji kuma harin inda na Baharin inda na.
mu bataccen nan na kogi ɗahiri ne inda na a wajen mu Na'am.
domin me jawazu akali ha da zaka bayyana domin halatta cin da ya bayyana da zaka da wancan mu a wajen mu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce shi kogi at-tahuru ma'uhu al-hillu mai cikin ruwan da yake cikin kogi ɗahiri ne haka na duk abin da ya mutu ma a cikin kogi ɗahiri ne shi an gane ko so daga wannan magana da aka faɗa mu a wajen mu shi ne ya nuna mana kenan cewa ashe abin da ya mutu a cikin kogi ɗahiri ne shi saboda wannan hadisin an halatta a ci ko to cewa an halatta a ci din to shine yasa wannan abu an ce alhillu mai datu halal ne a ci shi to duk abin da ko yake najasa ne in an ce mushe ne ai ya zama najasa ko to tunda ko ya zama najasa ai ba da ma a ci shi kenan shine shi wannan din kamar yadda muke faɗa shi hadisi ne yazo cewa shi ruwan kogi ɗahiri ne kuma mataccensa halal ne to duk inda aka ce abu halal ne ashe ina maka cewa abin nan ba najisa bane don bayan da za a ce najisa kuma a ce halal ne ko to jidda dai a nan wajen ba cewa aka yi shi mataccensa ya zama ɗahiri ba cewa aka yi halal ne to halaccin nan shi yana maka cewa ai abin da ake cewa a halatta shi ai ɗahiri shi ake halattawa ba najisa ba to shi da mu muka tafi a bisa cewa wannan abin yayi su kamar mazhaba Abu Hanifa zuwa wajen su suka ce a aishan ayanin ta harimi da ya faɗa hurmar alakumar mai jito aiki ko to ai alin jiziya ce saboda haka duk wani jinsin mai mushe kowane iri ne lahiri ne in dai ba wanda aka toge aya ta toge a can ƙarshe ba ta faɗa ko a ta toge wasu ko to in dai ba irin waɗannan ba to ba dama a ci a ci mushe saboda haka mushen ma ko na ruwa ne a can wancan aya ta toge kaga haka ne shi a wajensa kamar wancan aya ta yi ta hadisin wannan hadisin kenan tunda an tafi dama can a baya mun an yi magana cewa Qur'ani yana yin ta hadisin a hadisi ko to sai raka sai a ce wannan aya ta yi tahsisin wannan aya shi a wajen sa abin da ya mada ke yawa to mu ko a wajen mu kaga tunda aka ce abin nan halal ne to kawai shi yana cewa ko ba a ce maka dahiri bane ka san dahiri ne domin bayan da za a ce abin nan najisa ne kuma a ce ma ya halatta shi yasa mu muka faɗa muka ce jawazu akali habi zaka buge mu halaccin cinta ashe ya bayyana me zaka da wancan ranga domin taharatu shay'i har da shayi sarkin abu na'am wa hirmul akali da kuma haramcin shi halayar tabi'ani ai ba sa dauka kowa ai bayan da za a ce waɗannan abubuwan a ce yau abin nan ɗahiri ne kuma a ce haramun ne ai ba zai yi ba na'am fare fannin musula to ka san irin waɗannan musulsalai da za a gaya maka duk da aka ce abin nan ɗahiri ne to lalle lalle wannan abin za ka same shi cewa to ba shi da matsala ba shi da wannan amma aka ce wannan abin najasa ne to kuma za ka ji an ce haramun ne shi kullum ma laisa bi dahirin duk abin da ya zama ba tsarka ba ne harum ya zama haramun ne
wa kullum ma laisa haramun akali duk abin da kuma ya zama ba haram ne bane a ci shi rum rum ta tahira ka nufi Allah ka tsarkake shi ka ce wannan abin ɗahiri ne shi
na'am fa mai tatu lilbahari na'am ka gama ta ce na kogi la ya ya haramu haramu akala akala a cikin ta bai halama ba lima ba kan kannaka nikila saboda abin nikila saboda abin da aka ciro cewa gashi nan abin da aka ciro ga annabi sallallahu alaihi wasallama yace huwa dahuru ma'uhu alhillu mai tatu shi kogi da ruwansa ɗahiri ne mataccensa kuma halal ne ashe me ashe faɗora ya dullu ashe wannan yana shirye da ƙarfinsa kenan ko tunda an ce wannan halal ne da an da aka ce halal ne kuwa ɗahiri ne kenan yawwa alhamdulillah